بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu a yanzu da nake magana yammaci ne na talata wadda ta daidai da sha shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na ɗari biyu da bakwai daga cikin jiran giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya karatun da babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman al-albani allah ya gafarta mushi yi wataki da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan yan uwa ba ku manta ba a jiya har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu al-imran surar da ta sauka bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wato sura ce madaniya surar da take dauke da ayoyi ɗari biyu sannan surar da muka ji mafi yawancin ayoyinta mato ayoyinta na farko har zuwa kan aya ta tamanin da wani abu ayoyi ne da allah maɗaukakin sarki ya saukar a sakamakon tattaunawa da ziyara da waɗannan wafdu na jirana wato tawagar kiristoci reverend fathers da suka taho daga ƙasar najirana suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama don tattaunawa da shi game da al'amari na musulunci idan ba mu manta ba mun kwana a ƙarken aya ta 85 a inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin sai malan zai maimaito mana tun daga aya ta 84 faɗin Allah maɗaukakin sarki kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Allah ta'ala ya ce qul amanna billah ka ce mu musulmi mun yi imani da Allah mun yarda da Allah wa ma unzila alaina kuma mun yarda da abin da aka saukar a kanmu na alƙur'ani alƙur'ani shine littafin da aka saukar a kanmu mu musulmi mu mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ka faɗa ma waɗannan ahalul kitabi duk wannan doguwar tattaunawa da aka yi da kai komo da aka yi mu dai mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana na alkur'ani wa ma unzila ala ibrahim kuma mun yi imani da abin da aka saukar akan annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub haka mun yi imani da abin da aka saukar ya zuwa ga annabi isma'il da annabi ishaqa da annabi yaqub ay min as-suhuf wal wahyi mun yi imani da abin da aka saukar musu na littattafai kamar annabi ibrahim dan yana da suhufi ibrahim kamar yadda Allah ya bayyana sannan annabi isma'ila da ishaqa da yaqub kowanne daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi wahayi to mun yi imani da littattafan da aka saukar a kansu kuma mun yi imani da wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya zuwa gare su wal asbati kuma mun yi imani da waɗannan annabawa jikokin gidan annabi yaquba alaihi salam shine sune al asbati din ina fata an fahimta don asali al asbat ana nufin jikoki don jam'i ne na sibutu to asbabu ana nufin jikokin gidan annabi yaqub waɗanda suka fita daga tsatson wato waɗannan gidaje guda goma sha biyu na 'ya'yan annabi yaqub dama annabi yaqub yana da 'ya'ya goma sha biyu wanda cikamakin na sha biyunsu shine annabi yusuf kuma shine afdaluhum to idan ka lissafa gidansu su ne gidaje goma sha biyu wanda daga cikin gidan aka samu ‘ya'ya da annabawa na banu Isra'ila suka bayyana wanda har annabin karke cikinsu ya zama shine annabi Isa kuma fahimta da kyau jama'a su ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qatta'nahum ifnatai ashrata asbatan umama sai muka daddatsa su muka rarraba su suka zama jikoki ne da suka samo asali daga gidaje goma sha biyu ifna ya ashirata asbatan umama ina fata mun fahimta shi ne a wata aya Allah ya ba da labari mu'ujizar annabi Musa da Allah ya umarce shi da ya daki wannan dutse da sandar shi Allah ce fanfajarat min husnata ashirata aina sai aka samu idanun ruwa guda goma sha biyu kaga adadin gidaje na banu isra'ila kenan ina fata mun fahimta qad alima kullu unasin mashrabahum al asbab sune hum waladu ko auladu isra'ilu isra'ilu din shine yaqubu alaihi salam ina fata an fahimta wal asbab kuma mun yi imani da jikokin annabawa wato 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunnen gidan annabi yaqub duk mun yi imani da su a matsayin annabawa ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko wa ma utiya Musa wa Isa kuma mun yi imani da abin da aka bai wa Musa na attaura da abin da aka bai wa Isa utiya ai ma unzila alaihima abin da aka saukar musu na littattafai kaga annabi Musa an ba shi attaura ina fata an gane to mu musulmi mun yi imani da attaura ta annabi Musa Isa an ba shi injila mun yi imani da injila don haka mu musulmi mun yadda da attaura kuma mun yadda da injila sai dai imaninmu da su jama'a ku kiyaye da kyau imani ne jumlatan ba tafsilan ba ku kiyaye da kyau don kirista zai iya ce ma to tun da ka yi imani da waɗannan littattafan ka yadda to ka yadda wannan aya da zan jawo ta a bible old testament ko new testament ka yadda maganar Allah ce to anan kada ka ce ka yadda a imani da littattafan kai a dunkule a jumillance ina fata jama'a mun fahimta وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أي والنبيون من ربهم haka mun yadda da dukkanin annabawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko su suka taho da saƙo daga wurin Ubangijinsu kaga anan Allah ya ce wannabiyuna min rabbihim wato su annabawan ne mu muka yi imani da su amma a cikin suratul baqara Allah ya ce wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim wato abinda aka bai wa annabawan kaga a cikin nan ba a ambaci a tafsilance annabi Dawud ba ba a ambace shi ba tare da an ba annabi Dawud da Zabura an fahimta kenan sai ya zama ayar da ta zo a suratul baqara wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim kenan ta tattaro hatta littattafan da Allah ya saukar wa wasu annabawa littattafan da wannan aya ta Ali Imran ba ta ambace su ba ina fata mun fahimta dan haka wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim a bakara littattafan annabawan nan kuma wan nabiyuna min rabbihim su kansu annabawan abinda suka zo da shi na ayoyi da mu'jizoji daga wurin Allah ubangijinsu mu musulmi mun yi imani da haka kaga wannan gaba malamai suka ce yashmalu jami'al anbiya'i gaba ce da ta tattaro imani da dukkanin annabawa gaba daya duk wani annabi da wanda aka faɗa da wanda ba a faɗa ba da wanda aka bai wa annabi labari da wanda Allah ya kawar da kai bai ba annabi labari ba da wanda Allah ya kaɗaitu da sanin shi a cikin ilimin shi shi kaɗai to duka mu musulmi mun yi imani da su mun san sunansu ko ba mu sani ba mun san zamunan da aka aiko su ko ba mu sani ba mun san littattafan da aka ba su ko ba mu sani ba mun yi imani da su gaba ɗaya shine wannabiyu na min rabbihim mun yi imani da dukkanin annabawa gaba ɗaya waɗanda suka zo daga gurin ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu bambanci wani daga cikin su mu ware shi mu ce mun yi imani da shi ba mu yadda da sauran ba ko mun yadda da sauran amma shi ba mu yi imani da shi ba la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu bambance wani daga cikin su ai bil imani gurin imani duk mun yadda da su jama'a nu'minu bi jami'ihim babu wani annabi da ba mu imani da shi ba mu musulmi kuma fahimta kamar yadda babu wani annabi da mu musulmi bai da kima da daraja a wurinmu hasali ma aƙidar mu ta musulunci ba za ta cika ba sai mun yi imani da dukkanin annabawa kuma fahimta da kyau jama'a kaga wannan la nufarriqu baina ahadin minhum mai da martani ne ga ahlul kitab sun yadda da annabi Musa amma ba su yadda da annabi Isa da annabi Muhammad ba kaga sun rabe ta fuskar imani a tsakanin annabawa sannan wannan gaba raddi ne ga ahalul kitabi nasara wato kiristoci yadda suka yadda da annabi Isa amma suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuwa suka ce ai sun yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai abubuwa biyu da zai lazimce su abu na farko zai lazimce su gasgata annabi da kuma bin annabin sannan abu na biyu zai lazimce su sakin nasu littafin da ruku da littafin da suka bi littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata jama'a mun fahimta don kirista zai ce ai shi ma ya yadda da musulunci ai shi ma ya musulunta shi ma musulmi ne in ba manta ba waɗannan nasara na jirana ai sun ce su ma sun musulunta ai har ma suka ce sun musulunta tuni kafin annabi ya musulunta annabi ya ce ƙarya suke to inda sun musulunta da zai lazumce su bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai lazumce su su saki littafin da ke hannunsu na injila su bi alkur'ani don alkur'ani nasikhun li jami'i ma taqaddama nuzuluhu min alkutubi samawiyya alkur'ani ya shafe duk wani littafi da ya taɓa sauka daga sama wurin Allah kenan ashe dukkan littattafan Allah banda alkur'ani kai musulmi su ake kai imani da shi a jimillanci amma bifa da biyayya da ɗauka ka karanta kai aiki da abin da ke ciki to alkur'ani ne kaɗai ya halatta ka ɗauka bai halatta ka ɗauki bible ba bai halatta ka ɗauki wani littafi ba bai halatta da ana samo zabura jama'a ana da yaƙinin tabbas zabura ce ko attaura ce da ba a gurɓata ta ba to bai halatta ka bi ta ba sai dai ka bi alƙur'ani jama musulmi mun fahimta la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba mu rabewa tsakanin imani da wani cikin annabawa a abal nu'minu bi jami'ihim imani da su muke gaba ɗaya kaga ba kamar yadda ahalul kitabi suke yi ba mu musulmi Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu yadda da annabawa gaba ɗai mu yadda da dukkanin littattafai da aka saukar gaba ɗai haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a suratu an-nisa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل kaga ka yadda da littattafan da aka saukar kafin alkur'ani sannan ka yadda da shi kanshi alkur'ani din to kaga yadda da waɗancan littattafan yadda ce a jumillance jumlatan kuna fahimtar ma'anan jumlatan jama'a wato a dunkule a dungu za ka fahimta a dunkule ka yadda akwai littafi da Allah ya saukar wa Isa sunan shi Injila ka yadda da littafi da Allah ya saukar wa Musa sunan shi Attaura ka yadda da littafi da Allah ya saukar wa Dawud sunan shi Zabura ka yadda da suhuf Ibrahim kaga a jumillance ka yadda da su kenan amma ma'anar imani da Qur'ani jumlatan wa tafsilan ka yadda alqur'ani daga wurin Allah yake ka yadda alkur'ani maganar Allah ne ka yadda babu wani harafi ko wata kalma ko wata aya ko wata sura da aka ƙaro cikin ƙur'ani wadda ba a ƙur'ani take ba ka yadda duka alkur'ani ne ka yadda lafuzzan alkur'ani da ma'anonin da lafuzzan ke ɗauke da su duka daga wurin Allah maɗaukakin sarki suke kaga yadda da ƙur'ani jumlatan wa tafsilan kenan ina fata gama mun fahimta amma dukkanin littattafan annabawa waɗanda ba ƙur'ani ba sai dai kai imani da su jumlatan kun fahimta da kyau jama'a la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabewa tsakanin ɗaya daga cikin su su annabawa ta fuskar imani ta fuskar yadda mu ce mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba mu musulmi ba ma yin haka mun yadda da su gaba ɗai wa nahnu lahu muslimuna kuma mu musulmi lahu ga Allah kaɗai muslimuna muka sallama muka mai ƙauya mun sallama wa Allah ne kaɗai ta hanyar yi wa Allah bauta a ƙarƙashin addini na musulunci. shine wa nahnu lahu muslimuna ba mu yadda mu bi wani addini daban mu bauta wa Allah da shi addinin da ya zama ba musulunci ba wannan dalilin Allah maɗaukakin sarki ta sa ya faɗi a aya ta 85 Allah maɗaukakin sarki ya ce ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله تعالى يجي ومن يبتغ غير الإسلام دينا duk wanda ya biɗi wani addini daban addinin da ba musulunci ba ya bi wani addini daban wannan addinin kowane addini ne jama'a shi yasa Allah ya ce ghairal islami an fahimta jama'a liyashmala jami'al adyani siwal islam duk addinin da ka bi wanda ba musulunci ba ko da ka bi addinin yahudanci ko ka bi addinin kiristanci na'am har da addinin kiristanci jama'a ko ka bi wani addini na bautar gumaka ko addinin buda ko masu bautar wuta ko addinin masu bautar rana ko masu bautar mala'iku ko masu bautar aljanu ko masu bautar taurari duk wani addini da ka bi kabbiɗi wani addini ghairal islami wato addinin da ba musulunci ba kan rike shi a matsayin dinan addinin da za ka bauta wa Allah da shi an an fahimta Allah ya ce falan yuqbala minhu Allah ba zai taɓa karɓa maka ba Allah ba zai taɓa karɓa ma wanda ya bi wani addini daban addinin da ba musulunci ba don duk annabawan Allah addinin musulunci suka zo da shi addinin musulunci suka yi kira zuwa gare shi akan addinin musulunci suka rayu kuma akan addinin musulunci suka mutu don haka babu wani addini da ya taɓa sauka daga wurin Allah a sama in ba musulunci ba jama'a shi yasa babu wani addini da za ka tafi wurin Allah da shi Allah ya dube ka sai addinin musulunci shi ne wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi wani addini ba musulunci ba a matsayin addini da zai bauta wa Allah ya bitari ai ya bulubu wa ya tafallab ya bibiyi wani addini an fahimta ba musulunci ba ya bibiyi wannan addinin a matsayin addinin da zai bi Allah da shi ba musulunci ba falan yuqbala minhu fau fau fau Allah ba zai taɓa karɓa mishi wannan addini ba wa huwa fil akhirati min al khasirina kuma shi a lahira yana daga cikin masu asara yana daga cikin taɓaɓɓu waɗanda suka yi asarar rayuwarsu ta duniya gaba ɗai suka yi asarar rayuwarsu ta lahira don duk wanda ya rayu a duniya jama'a bai bi Allah bai bauta wa Allah a ƙarƙashin addinin musulunci ba bai samu aljanna a lahira ba to yayi asara Allah ka tsare dukkan musulmi daga asara jama'a ga wannan ayar tana ƙara tabbatar da karatutukan da muka wuto baya cewa addinan annabawa addini ne guda da addini ɗaya Allah ya aiko annabawa shi da addinin musulunci shi yasa annabi ibrahim da'awa yayi zuwa ga addinin musulunci hasali ma kamar yadda Allah ya ce huwa sammakumul muslimina kamar yadda muka karanta aya ta zo a cikin ƙarshen suratul hajj ina fata an fahimta sannan millatu ibrahima milla ce ta musulunci sannan su kansu kiristoci waɗanda wato asalin suka bi annabi annabi isa a matsayin hawariyawa wato waɗannan ansaru isa ɗin ai da suka tashi ba cewa suka yi amanna billahi wa shahad bi anna muslimuna ai haka suka faɗi kashe da cewa mu musulmi ne ashe addinin annabi isa shine addinin musulunci addinin mabiya annabi isa mabiya na gaske ba waɗanda suka gurɓata ba suka ƙirƙiri bid'o'i addini ne na musulunci jama'a kuma gane da kyau jama'a kaga a cikin wannan sura haka Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari game da hawariyun amanna billahi wa shahadu anna muslimun suratul ma'ida ma haka Allah ya ba da labari wa iz awhaytu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahadu bi annana muslimun sannan game da annabi annabi ya aqub da shi da 'ya'yan shi da jikokin shi wanda in ka tattaro su zaka ce gaba ɗayan banu isra'ila kenan annabi musa yana cikinsu annabi harun yana cikinsu yahaya da zakariya yana cikinsu da dukkanin annabawan da allah ya tayar a cikin banu isra'ila suna cikin 'ya'yan ya'ako ka ji abin da allah ya faɗi a suratul baqara Allah ya ce am kuntum shuhada iz habara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan sai suka ce ne wa nahnu lahu muslimun ashe musulmi ne su ma kuma addinin da suka bauta wa Allah a kai tun sa'ad da suka zo har suka koma ga Allah shine addinin musulunci sannan mun mutu a ayar a cikin suratul Ali Imran din nan Allah yace inna dina inda Allah islam addini karɓaɓɓe a wurin Allah kaɗai shine addinin musulunci inna dina inda Allah al-islamu addini karɓaɓɓe a wurin Allah kaɗai shine musulunci sannan mutuna annabi ibrahim ku tuna kissar da Allah ya ambata ga annabi ibrahim a cikin suratul baqara mai Allah maɗaukakin sarki ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سيتمي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك كاجا ابن ابراهيم ده اسماعيل suka faɗi ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم kaga waɗannan ayoyin suna tabbatar da ɓacin duk wani addini ba musulunci ba kuma wannan waɗannan ayoyin da wannan ayar da muke a kanta tana tabbatar da bacin addinin duk wani wanda ya bi addini daban da addinin musulunci don haka mu musulmi a aƙidarmu da fahimtarmu a bisa addininmu addinin da ke gine akan alkur'ani da sunna da abin da aka ruwaito daga malaman farko ba mu yadda da duk wani addini da ba musulunci ba don haka ba mu yadda da mu haɗa kai da wani addini daban da addinin da ba musulunci ba jama'a cewa a zo a haɗu da waɗanda suke musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba a haɗu a yi majin a haɗu ai kowa Allah yake nufi eh ai kai ma kirista Allah kake so kai ma musulmi Allah yahudu kai ma Allah mai bautar wuta mai bautar kaza Allah a zo a haɗu san ba mu yadda da wannan da'awar ba jama'a ba mu yadda da wannan da'awar ba kuma faɗa muke da ita kuma tona mata asiri muke za ku zo ku ji daga cikin darussa da fawaid da za mu fitar a cikin waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala za mu yi ishara zuwa ga wato raddi da mai da martani ga da'awa ta wahadatul adiyan haɗewar addinai gamayyar addinai ba mu yadda da wannan ba aƙidar mu ita ce ka rabu da addinin da kake kowane iri ka dawo ka shiga musulunci ba mu ce dole ba ba mu ce in baka shiga ba za a kashe ka dan a aƙidar mu kuma addini ya gama cika hujjoji da dalilai sun gama tabbata don haka la ikraha fi dini eh la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay dan haka ba mu tirsasa wa kowa shiga musulunci ba amma kuma muna kiran waɗanda ba musulmi ba su zo su shiga musulunci ba da ƙarfin tuwo ba ba da ƙarfin takobi ba ba da bakin bindiga ba da da'awa da hujjoji da bayanai ina fata an fahimta don haka idan ka ga waɗanda suke kisa suke kashe wanda ba musulmi ba da cewa dole sai sun shiga musulunci wallahi waɗannan ko sun kira kansu musulmi musuluncinsu ya gurɓata ba irin musuluncin da muke yi ba ne don haka waɗanda ba musulmi ba ku ji da kyau addininmu ba mu yadda da a tirsasa wa wane sai ya shiga musulunci ba amma wane ya zo zai shiga musulunci da farar zuciya ya ji bayanai ya gane musulunci shine addinin gaskiya to muna kiran shi da ya zo ya shiga musulunci ina fata an fahimta amma mu ba shi daga cikin da'awar mu da aƙidar mu tirsasawa wanda ba musulmi ba mu ce dole ko ya shiga ko a kashe shi wannan ba aƙidar mu bace ba manhajin mu bane kuma mun fahimta da kyau jama'a kuma duk musulmin da yayi haka to bai wakiltar musulunci jama'a ku kiyaye da kyau jama'a bai wakiltar musulunci dan wasu sai su ce to ai kuma musulunci ya yaɗu ne da ƙarfin tuwo sai mu ce a addinan da ba na musulunci ba su ne suka yaɗu da ƙarfin tuwo da ƙarfin bindiga da ƙarfin turawa da mulkin danniya da gurguzu da zalunci ka ɗauki misalin addinin kiristanci a wannan ƙasa tamu ta najeriya 'yan kudancin ƙasar nan ba su san addinin kiristiyaniti ba shekaru ɗari ko ɗari da wani abu baya kafin zuwan turawa wannan yanki na najeriya ko kuma wannan yanki da a yau daga baya ake kiran shi najeriya yan kudanci ba su san addinin kiristanci ba suna kan addinansu ne na maguzawa in baka san tarihi ba ka je ka bincika ya aka suka karbi addinin kiristanci shi ne ta hanyar turawan mulkin mallaka turawan mulkin mallaka ko bai ɓoyu ga dukkanin mai bincike na tarihi ba da wanda yake musulmi da ma wanda yake ba musulmi ba bautar da mu suka yi suka kawo mana ɗabi'unsu da addinansu da ƙarfi suka zo suka kafa makarantunsu suka kafa cocinansu suka zo suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza sarakunanmu na musulunci waɗanda ba su yadda ba turawan suka yaƙe su suka yi fada da su suka kashe wasu daga cikinsu wasu suka tsige su akan sarautar da suke a kai suka kai su wani daji a can wasu suka mutu duk wannan tarihin yana nan a rubuce yaushe ne mu musulmi za mu mance da wannan tarihin yanzu kuma har waɗannan turawa da 'yan tsakinsu a ɗinsu har suna da wani ƙyalli da za mu iya jansu a jika mu riƙe su mu ji sha'awar addininsu da ɗabi'arsu da shigarsu da tufafinsu da ɗabi'unsu da al'adunsu mu musulmi ina namu al'adun wasu al'adu ne musulunci zo mana da su don me ba za mu riko da su ba a yau musulmi sun koma suna bibiyar yahudawa sun kuma suna bibiyar waɗanda suke wato kafirai ne ba musulmi ba a yau musulmi yana celebrating good friday yana celebrating easter monday yana celebrating kaza yana celebrating kaza waɗannan abubuwan duka ɗabi'u ne da al'adu ne na turawa jama'a ba daidai ba ne kai musulmi ka tafi kana yin kana kwaikwayon turawa haramun ne wannan annabi ya hana alama ce ta ƙaunarsu alama ce ta nuna yarda da abin da suke a kai ba daidai ba ne kai musulmi kai valentine wannan haramun ne ba daidai ba ne badde duk waɗannan jama'a sun shiga nau'i na haramci gaba ɗaya ba daidai ba ne musulmi su bibiyi asar na kafirai jama'a sai dai haka da muke gani kuma muke jin labari gasgatawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin hadisi dama ya faɗa annabi ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwa al-qazzati bil qazza hatta law dakhalu juhra dakhalu juhra dubbin lataba'tumuhum yace sai kun bi yahudawa da kiristoci sai kun bi waɗanda suka gabace ku taku bayan taku hazwa al-qazzati bil qazza inda suka daga nan za ku sauke inda suka sauke ku kuma za ku daga kuna jiran su daga ku sauke ta ku a wurin annabi ya ce hatta law dakhalu juhra dubbin da za su shiga rami na kurege da kuma la dakhaltumuhu sai kun kutsa kai kun shiga sahabai suka tambaye annabi su waye kake nufi wai al'ummar ka za ta bi su yahudu da nasara annabi ya ce to su wa nake nufi in ba su ba ku ku dubi yadda a yau musulmi ba a mustawa ta ƙasa ba ko mustawa ta yankin arewacin najeriya a musulmi a mustawa ta duniya a yau ɗabi'u na turawa kafirai ɗabi'u na yahudu da nasara al'adunsu shike birge wato asalin mafi yawancin musulmi musamman matasa musamman mata ka dubi yadda musulmi suka koma sa kaya irin wanda yake ba na musulmi ba ka dubi yadda musulmi suka koma ɗaukar ɗabi'u wanda yake ba na musulmi ba musulmi ne ɗan musulmi amma ya sauya sunan shi daga na musulunci ya mai da sunan shi irin na kafirai ya ɗauko sarƙa ya sa a wuya musulmi ya zo ya ɗaura wani abu a hannu haka ka kalli yadda mafi yawancin gayu sai ka ga ya ɗaura abubuwa da yawa a hannun shi ya zo ya sa ɗan kunne musulmi da sunan ya tafi karatu a ɗaya daga cikin ƙasashensu ko kuma a wani lalataccen yana ƙasarsu yana garinsu yana yankinsu a cikin dangin shi musulmi amma sai kwaikwayo ɗabi'u irin na kafirai musulmi mu dawo cikin taitayin mu muna ta kuka an danne mu a kowane mataki wallahi ba za a ɗaga mu ba sai mun ɗaga kanmu jama'a ba za mu dawo cikin asalinmu ba na izza da musulunci ya gadar mana sai mun riƙi musulunci ya zama shine rayuwarmu gaba ɗaya musulunci shine aƙidarmu musulunci shine gatanmu musulunci shine abin alfaharinmu mu wallahi jama'a sannan ne za mu dawo da izzarmu don mun aje musulunci mun tafi muna neman izza da buwaya a jikin wani abu daban da yake kaskantacce da bai kai a gwada shi da musulunci ba balle ya fi musulunci shi yasa jama'a sayyidina umar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ko asari a sa'ad da yana khalifan musulmi ya kai ma ɗaya daga cikin gwamnonin shi ziyarar aiki kafin ya shiga garin sai shi wannan gwamna abu ubaida ibn jarrah in ban manta ba sahabi ne ya tattaro dattawan gari sai suka tafi tarbo sayyidina umar suka je sai suka tarar da akan jaki sayyidina umar ya taho khalifatul muslimin akan jaki ya taho da kayan shi normal kaya da yake ya saba sawa sai abu bai da ya ce a khalifatul musulmina waɗannan kayan da ka soya su da jakin nan da an samu wani abin hawa mai kyau a samu manyan gari da sarakuna da hakimai da masu mulki su tarbe ka cikin kima da izza da mutunci sai na umar ya juye dube shi ce kai ya ce lauka la haza ghairuka la ja'altuhu nakalan alaihi da wani ba kai ya faɗi wannan ba da wani ka ne ya faɗi da sai na mushi ukuba sai na sa mushi ta'aziri kace amma dan kai sahabi ne yace mu dinnan mu da ka ga mu larabawa mutane ne da muke kaskantattu ka duba kafin bayyanar musulunci in ana lissafa al'umma ba a saka larabawa a ciki dan gaba daya ba su daga cikin waɗanda ake gabatarwa dan in aka ce mutane a lokacin ana nufin farisawa ne da rumawa su ne suke kan gaba a kere-kere suke kan gaba a tattalin arziki a fasaha a kaza a kaza su ne ba a saka larabawa umar ya ce mu dinnan mutane ne kaskantattu fa'azzana Allah bil islami Allah sai ya buwayar da mu da musulunci don haka ya ce duk sa'ad da muka nemi girma da buwaya ba da musulunci ba a zallan Allahu Allah sai ya kaskantar da mu wannan na daga cikin sirrin da ta sa musulmi a yau suka shiga cikin kaskanci jama'a musulmi na jin kunyar ya bayyana identity din shi na musulunci yana jin kunyar ya bar gemu yana jin kunya ya ce shi musulmi ne musulmi yana jin nauyi aji a kira sallah a ga ya tashi ya tafi musulmi na jin nauyi ya yi shiga ta musulunci ya shiga cikin abokan shi sai su kyare shi wallahi jama'a ba za mu fita cikin kaskanci ba sai mun dawo zuwa ga addinin mu jama'a sai mun ɗauki addinin mu shine gatan mu addinin mu shine aqidar mu ɗabi'un mu addinin mu daga cikin addinin mu zamu ɗauko ɗabi'un mu mu'amalar mu addinin mu sai ya zama addinin mu shine gatan mu ta ko ina a rayuwar mu jama'a sannan ne izzar mu ta musulmi za ta dawo gare mu mutuna da hadisin da limamu ahmad ya ruwaita da limamu abu dawud da tirmidhi da sauran malamai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza tabaya'tum bil aina wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihada سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم annabi ya ce idan kuka koma kuna ciniki da riba kuna ta'amuli da riba ta baya'atun bil'aina wa raditum bizarra manoma suka dukufa da noma wa akhadtum aznabal bakar dangin mu fulani suka dukufa da wato kiwo da sauransu wa taraktumul jihada aka rabu da jihadi da dukkanin nau'o'in shi jama'a jihadi da dukkanin nau'o'in shi neman ilimi jihadi ne aiki da musulunci jihadi ne kaza jihadi ne kaza jihadi ne sannan a yi bigi'in buga in ta kama da sharuɗa na musulunci shi ma jihadi ne aka rabu da jihadi annabi ya ce sallallahu alaikum zullan Allah zai ƙaƙaba muku kaskanci Allah zai ƙaƙaba muku kaskanci la yanzi'uhu ankum Allah ba zai cire wannan kaskanci daga gare ku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo zuwa ga addininku musulmi jama'a shin addinin mu shine a gaban mu ko ko ayyukan mu na gwamnati addinin mu shine a gaban mu ko kuwa harkokin mu na neman kuɗi addinin mu shine a gaban mu ko ko noma da kiwo da sana'o'i da muka tasa a gaba ba abin da ya haɗa mu da addininmu wallahi idan muna so mu dawo da izzar mu ta musulunci wacce Allah ya ba mu sai mun ɗaukaka wannan musuluncin kuma sai mun yi tsayayya gare shi idan ba haka ba za mu taɓa dawowa cikin hayyacinmu ba duk mu gama hayaniya da surutu an danne mu an danna musulmi an zalunci musulmi an yi kaza musulmin shi ya fara zaluntar kanshi ya tsaya wa addinin Allah ya gani idan Allah ba zai tsaya mushi ba Allah ya tsaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shekaru kaɗan annabi ya rasu ya bar su amma addinin musulunci sai da ya kai masharikul ardi wa magharibuha mafita rana da mafadarta kudu da arewa babu inda musulunci bai kai labari ba yaya aka yi haka musulmi sun ɗauki duk abin da suke na rayuwa tun daga neman kuɗi da sana'o'i da noma da kiwo da ayyuka da suke suna yi ne don ɗaukaka addininsu na musulunci suna yi ne don hidima ga addinin suna yi ne don tarewa addinin to amma mu tsakani da Allah musulmin yau haka muke musuluncinka shine a gaba da aikinka ko ko a'a aikinka shine gaba da musulunci wannan na daga cikin sirrin da ta sa waɗanda ba musulmi ba jama'a kuke ganin kamar don ba haƙiƙa ba ne kamar sun fi mu ci gaba ko sun fi mu kaza ko sun fi mu kaza babu wani abu da wani daga cikinsu zai na aiki ko sana'a ko kaza face sai addinin da ya yarda da shi cocin da ya yarda da shi yana da ta cewa a kan shi ɗari bisa ɗari mu musulmi haka ne ba abin da ya shafe mu ba abin da ya dame mu in ba yanzu da aka fara samun sauyi ba hatta ga shugabanninmu mu shugabannin da suka gabaci wannan kasar shugaba mafi girma kirista ne a lokacin kuma kirista ba ne kirista ne amma duk lahadi zai je kneel down a gaban pasto zai dafa kan shi ya mishi addu'a ya mishi tofin albarka irin tasu amma shi musulmin sai ya ɗauki addinin kaskantacce ne don haka babu abin da ya shafe shi sai dai in ya ga dama sai a ɗan ɗebo a ɗan basuwa na a basuwa na a basuwa na shi kenan su ma sun zama mai yunwata don haka sun zubar da kimar addininsu don haka addinin sai waye gari ya zama bai da kima a idan su balle a idan makiyansu da hakan an ce musulunci a da wanda ba musulmi ba sai hantar cikin shi ta kada amma yanzu an faɗi musulunci sai ya dariya kawai ya buga kafa ya san ƙarya ne dan musulmin yau ba da gaske suke yi ba wallahi jama'a sai musulunci kimar shi ya dawo a cikin zukatanmu duk abin da za ka yi kai musulmi to dole ɗari bisa ɗari yana da alaka da musuluncinka ko me za ka yi ko me za ka yi shine sirrin albarka da Allah ya saka a rayuwar magabata jama'a shine sirrin albarka karatun boko za ka yi ka saka musuluncinka ɗari bisa ɗari yana da ta cewa a kai sai kaga Allah ya zuba albarka a boko da kake yi lakcara ne kai malami ne kai ɗan siyasa ne kai ka saka addininka a gaba ka gani akan harkarka idan baka kai labari ba sai ka zarta sa'a sai an kasa cin maka saboda sirrin haka na cikin addininka jama ku rika bibiyan tarihin magabata ku rika bibiyan tarihin magabata jama'a addinin musulunci shine gatan mu musulmi Allah madaukakin sarki ka samu dace dan haka ku kiyaye jama'a wannan ayar mayar da martani ne ga dukkanin waɗanda yake ba musulmi ba ko waɗanda suka addinantu da wani addini daban wanda yake ba musulunci ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ba zai taɓa karɓa musu ba kuma za su wayi gari a ranar lahira suna daga cikin masu hasara Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu daga hasarar lahira a aya ta tamanin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ce na'am
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين نعم
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نعم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نعم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين تماما من يما لمن حديثي الإمام النسائي الإمام أحمد da الإمام ابن ماجه da babban malamin tafsiri al'imamu ibn jarir ne tabari Allah maɗaukakin sarki ka gafarta musu dukkanin su sun ruwaici hadithi daga wato asalin abdullahi dan abbasin ga isnadin al'imamu ibn jaririn ya ce haddasa muhammad ibn abdullahi ibn bazi'in البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس الله مدوك سركي يقار يرداء غريسة yace kana rajulun min al-ansari aslama wani mutumi daga cikin mutanen madina wato ansarawa ya musulunta ya karbi musulunci malamai suka ce cikakken sunan shi shine alharith ibn suwaid al-ansari alharith ibn suwaid al-ansari ibnu abbas ya ce aslama ya musulunta sun martadda sai ya ridda sai ya ridda ya bar addinin musulunci wa lahiqa bi shirk ya haɗu da shirka ya koma wa shirka ma'ana ya koma wa asalin bautar wani Allah ya yi baran-baran da musulunci summa nadima daga baya sai ya yi nadama ya da na sani an fahimta fa'arsala ila qaumihi sai ya aiko da saƙo ta wasiƙa zuwa ga mutanen shi ya ce da su arsilu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ku aiki wato wani ko ku aika da saƙo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halli min tauba ko akwai tuba an fahimta ko na iya tuba a je a binciko min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta qala sai abdullahi dan abbasin yace fa nazalat sai wannan aya ta sauka faɗin Allah kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim ta yaya za a yi Allah ya shiryar da mutanen da suka kafirce bayan da sun yi imani ta yaya za a yi Allah ya shiryar da su wa shahidu anna rasula haq sun shaida annabi Muhammad gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat bayan ayoyi bayyananu sun bayyana gare su ta yaya za a yi Allah ya shiryar da mutumin da ya yi imani ya kafirce bayan da ya yi imani ya shaida gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida ayoyi da hujjoji bayyanannu da suka zo daga wurin Allah ya tabbatar da wannan tare da haka ya kafirce ta ya zai Allah ya shiryar da shi ma'anan shiriya a nan shine datarwa da ɗorawa akan hanya da sakawa akan tafarki a nuna maka shiriya an fahimta bayan shiriyar ta bayyana gare ka sai ka kau da kai ka ganta da idanunka sai ka rufe ido ga hujjoji bayyanannu ga shaida akan tabbacin annabi gaskiya ne tare da haka ka kawar da kai ta yaya zai Allah ya shiryar da kai ya dora ka akan tafarki na gari kun fahimci ma'anan alhuda anan Allah ya ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimina lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai ma'ana shiriya ta datarwa shirya ta taufiki matukar kai azzalimi ne ma'ana kayi kafirci kayi shirka baka tuba ba kana nan akan wannan shirka taka to Allah maɗaukakin sarki ba zai maka gamdakatar ba Allah ba zai datar da kai ba kuma fahimta da kyau jama'a in har kana son dacewa to lallai sai ka tuba ka bar abin da kake yi ka tuba ka bar shirka ka tuba ka bar kafirci ka bar zalunci ka bar cuta to daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da kai ma'ana ya datar da kai ina fata an fahimta don haka datarwa to Allah kaɗai ne ke datarwa sannan nuna shiriya a nuna maka kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne Allah yana yi sannan bayan Allah ma masu wa'azi da annabawa suna yi ina fata an fahimta ai maka wa'azi a nuna maka tafarki na daidai ya rage ka bi ko kada ka bi dora ka akan tafarki na daidai annabawa suna yi ina fata an gane mabiya annabawa ma suna yi to amma shiriya alhuda bi ma'ana tawfiq da ma'ana ta datarwa to wannan babu wanda yake yi sai Allah ina fata an fahimta to shiriya anan ta datarwa da Allah madaukakin sarki ce kaifa yahdillahu qauman ta yaya Allah zai datar da wasu mutanen da kafaru ba da imanihim sun kafirce bayan da suna da imani kaga ya musulunta daga baya sai ya ridda an fahimta wa shahidu annar rasul haq ya ce da annabi Muhammad gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat hujjoji bayyanannu sun zo musu ta ya za a yi irin waɗannan da suka kauce wa tafarki na gaskiya Allah ya shiryar da su wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimina Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai Allah ya ce ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in ula'ika irin waɗannan waɗanda suka kafirce bayan da sun yi imani suka yi ridda bayan sun shaida gaskiyar musulunci suka kafirce bayan sun gane hujjoji bayyanannu Allah ya ce waɗannan jaza'uhum sakamakonsu a lahira anna alaihim la'anatullah lallai la'anar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ika tsinuwa da la'ana ta mala'iku za ta tabbata a kansu wannasi ajma'ina haka tsinuwar mutane gaba ɗaya za ta tabbata a kansu Allah ya tsine musu albarka ma'anar la'ana abaduhum anir rahama Allah ya nisanta su daga rahamar shi sannan mala'iku da mutane gaba ɗai to tsine musu albarka suke yi kaji sakamakon su kenan Allah ya ce khalidi na fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzaruna za su dawwama za su tabbata fiha a cikin tsinuwa da azaba an an fahimta jama'a dan malamai suka ce fiha din asali ai alla'ana ake nufi khalidina fil la'ana za su dawwama a cikin la'ana da tsinuwa ta Allah maɗaukakin sarki to kaga dukkan wanda la'anar Allah ta hau kan shi to azaba ma ta tabbata kan shi kenan za su dawwama a cikinta la'ana da azabar Allah a ranar lahira shi yasa a gaba Allah ya ce la yukhaffafu anhumul azab ba za a sassauta musu ba wurin ɗanɗana musu azaba ba za a sassauta musu ba mala'iku ba za su ji tausayinsu ba an gane walahum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba za walahum yunzaruna ba za a sassauta musu ba ba za a saurara musu ba ma'ana za a yi ta musu azaba ne ba kakkautawa Allah sai istisna'i ya ce illal ladina tabu sai dai fa waɗanda suka tuba min ba'adi zalika bayan wannan ridda da suka yi sun yi ridda sannan sai suka tuba to waɗannan da suka tuba to ba tuba kaɗai ba wa aslahu suka gyara ayyukansu suka kyautata imaninsu suka kyautata ayyukansu irin waɗannan fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai rahama ne madadin a ce Allah zai gafarta musu sai aka faɗi gafara da rahama ma'ana matukar sun tuba taubatan nasuhan tuba wacce take cike da nadama da da na sani da kukan zuci an gane sannan tuba da take ɗauke da gyara aiki da kyautata imani da gyara musulunci da kyautata shi to gafarar Allah za ta tabbata gare shi sannan rahamar Allah za ta tabbata gare shi illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim ina fata da ma mun fahimta yanzu kun ga waɗannan ayoyin gaba ɗai kamar yadda wannan riwaya ƙarara ta bayyana cewa dalilin saukarsu kissa ce ta alharis ibn suwaid ya musulunta sai daga baya ya ridda ya bar musulunci an gane daga baya kuma sai ya nadama sai ya aiko yana tambayin shin akwai tuba shin akwai sauran kofa a buɗe take zai iya tahowa zai iya dawowa ya shiga musulunci zai iya kyautata ayyukan shi waɗannan ayoyin sai suka nuna mana ashe kofar tuba a buɗe take ga dukkan musulmin da ya ridda ko wanda ya mugun aiki da dama yana fatan ya dawo ya zuwa ga wato kyautata aiki da tuba ma'ana kofar tuba a buɗe take ina fata an fahimta a bisa ka'ida ta wato malamai na tafsirin alkur'ani dukkanin ayar da ta sauka sakamakon wani sababi ko wasu ayoyi to ba a takaice hukuncin da ayoyin suke ɗauke da shi akan wannan sababin kaɗai bal waɗannan ayoyin da hukuncin da ke ɗauke suke kunshi a cikin ayoyin to zai iya gasgatuwa zai iya tabbata za a iya babbaka shi akan wani wanda ya samu kanshi a irin wannan halin musulmi ne sai ya ridda a yau ko a jiya ko a shekaran jiya ko a gobe da jibi an fahimta ya yi da ya bar musulunci ko ya faɗi wata magana ko ya fasa addinin ko ya wani abu da zai zama ridda ne shin yana da ƙofar tuba malamai suka ce kwarai da gaske yana da ƙofar tuba ina fata an gane shi yasa a babi a cikin musulunci jama'a a ilimi na musulunci akwai babi na ridda an gane kuma malaman musulunci sun yi sabani game da ridda wani lokaci ne za a bai wa mutum dama ta ya tuba an fahimta ya dawo daga abin da ya tafi zuwa gare shi na kafirci da yi wa musulunci tawaye amma dai abin da nake so na bayyana mana a musulunci akwai babi na ridda musulmi zai iya ridda ya bar musulunci kuma idan musulmi ya yi ridda ya bar musulunci yana da dama yana da iko na ya dawo ya dawo cikin musulunci ya tuba daga abin da wato asalin ya aikata na kafirci ina fata mun fahimta wannan na ƙara nuna mana falalar musulunci wannan na ƙara nuna mana ashe kofar tuba a buɗe take babu wani aiki da kai musulmi za ka aikata na da na sani ko bid'a ko kafirci ko fasikanci ko zalunci ko kaza ko kaza babu wani laifi hatta shirka jama'a idan ka aikata to akwai babi na wato asalin tuba a cikin musulunci ina fata mun fahimta ka aikata kaza da gangar to ba a ce wato shikenan kai da tuba har abada ba akwai kofa ta tuba ina fata mun fahimta duk laifin da za ka yi duk girman laifin komin yawan shi in har ka tuba Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubarka kada girman laifi ya hana ka tuba ina fata mun fahimta kada yawan zunubi ya hana ka tuba ka ji abin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗi a cikin suratu zumar Allah ya ce qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله يتي قل سيد متاني يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا باينا إن جاء الله باينا وأن سكي وكان ستأدي سكا زكي وليتي سكا ساقا وألا سكي ليتي سكي زنبي suka yi bid'a ko kafirci ko suka yi fasikanci ko suka yi zina ko me suka yi asrafu ala anfusihim sun yi wa kansu ta'adi Allah ya ce ka ce da su la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah kada ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya babu wani zunubi da ya fi ƙarfin Allah ya fi maka matuƙar ka tuba ka dawo zuwa gare shi don haka duk laifin da kai kofar tuba a buɗe take duk laifin da kika yi kofar tuba a buɗe take shi sa a cikin hadisi hadisin abu musa al-ash'ari hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها kana nan da rana kana aikata zunubi kana yin laifi kana sata ko ka tafi kana zina ko ka tafi kana kaza Allah na can yana jiran ka zo ka tuba ya yafe maka ka tafi cikin dare kana sabon Allah kana shirka kana kaza da rana Allah na jiranka ka zo ka tube ya fi maka Allah ba irin halittun shi bane jama'a duk laifin da kai in har ka tuba Allah zai yafe maka ko za ka yi ka dawo ka yi ka dawo ka yi ka dawo ka yi ka tuba ka yi ka tuba ko so miliyan nawa ne Allah zai yafe maka Allah zai karbi tubarka ina fata mun fahimta amma abinda ake cewa ka ji tsoron kada ka mutu akan wannan aikin don haka ba garanti ne aka baka ka ce to ai in kai za ka tuba don haka bari na je na yi na tattali wasu kuɗaɗe da zan yi sadaka na yi zina ko kuma na yi sata ko kuma ya ɗebi kuɗaɗen gwamnati shi kenan ya ɗebi malamai a je umara a je ai addu'a a ce an yafi a'a ba haka ake nufi ba jama'a abinda ake nufi kada ka aikata amma idan ka aikata to kuma Allah yana jiran ka zo ka tuba ya karɓi tubanka da wani tsautsayi zai sa ka koma to ba a ce in ka dawo ba za a karɓe ka ba mutane ne a duniya kam in kai mishi laifi ka ce ka tuba zai karɓa in ka kuma ka dawo zai ce to ba zai karɓa ba ko ba haka bane to kaga Allah ba kaman halittun shi bane duk laifin da kai wa Allah ko so nawa kai za ka dawo Allah zai karbi tubanka amma ba cewa ake ga wani lasisi ko ka ce ka ji wa'azi an baka lasisin ka yi zunubi ka dawo ka tuba ba a'a wannan tiyori ne na ikhwatu yusuf kada ka bi ma wannan ka'idar uqtulu yusufa haka suka ce a je a yi kisan kai a kashe yusuf a wutrahuhu ardan ko a je a wurga shi a kai shi wata ƙasa a ɓatar da shi wajuhu abiku mana a kai shi wani guri a raba shi da uban amma dai wata kununin ba'adihi aha kaga tiyar ikhwat yusuf kenan to ba haka ake so kai ba don wannan jama'a zai zama kuma murji'anci ne eh murji'anci ne wannan zai in ya shigo babin aqida murji'anci ne ka je kai da gangan kana sana kai laifi wani laifi ne sai ka ce ai zan tuba ko kuma a cikin zuciyarka da gaske ka san laifi ne wai amma wai kana yin laifin da niyyar in ka gama za ka je ka tuba haka fa jama'a na ji wani yana ma wasu hila yana ma wasu dabara sai shimfiɗa musu ƙarya zunzurutun ƙarya jama'a ƙarya mai kyau yana sane yayi ƙaryar kuma ya rantse da billahi lazi la ilaha illa huwa ya faɗi wannan abin kuma shi ya san ƙarya ne in aka matsa sai ce ai a ran shi yana ga so in ya gama ne yana koma gefe sai ce astaghfirullah astaghfirullah shi ke ai Allah zai karɓi tuban shi wannan hila ce shedan ne yake buɗe maka kofar barna hila ce jama'a hila ce don haka ka tuba gaba ɗaya Allah zai karɓi tubanka ina fata mun fahimta don haka waɗannan ayoyin kira suke ga musulmi gaba ɗaya musulmi masu aikata kaba'ir zunu akbarul kaba'ir musulmi masu shirka musulmi masu tsafi musulmi masu bokanci musulmi masu zuwa wurin boka musulmi 'yan bori to sannan musulmi masu kisan kai musulmi masu zalunci musulmi mashaya musulmi kaza musulmi kaza ka yi laifi ka sani Allah maɗaukakin sarki a shirye yake da idan ka tuba ya karɓi tubanka waɗannan ayoyin jama'a wato suna ƙara nuna wa musulmi hanyar tuba don haka musulmi mu tuba zuwa ga Allah akan zunubanmu wata matsala da ya kamata na yi ishara zuwa gare ta ayoyin suna magana akan tuba in ka tuba Allah zai karba kuma Allah zai yafe maka kuma Allah yana maraba da kai to amma waɗannan ayoyin kuma ba suna nufin idan har ya zama laifin da kai ka zo ka tuba idan laifi ne tsakanin kai da halittu to kuma sai ka koma wurin halittun an fahimta ka yi istihlalin abin daga kanka wato ka ɗauke laifin ka cucuwa ne ka danne mashi kuɗi an gane ka danne wa marayu dukiyarsu ta gado ka yi kaza ka yi kaza daga baya sai ka ji wa'azi kana so ka tuba to sai ka mayar da kuɗin nan dukiyar nan sai ka mayar musu da ita kun kiyaye da kyau jama'a kun fahimta da kyau don wasu daga cikin ma'aikata musamman ma'aikata gwamnati waɗanda ya tabbata ko kuma ake zargin sun yi sata wasu tunani suke in suka saci kuɗin shikenan sai su ce to sun tuba Allah mun tuba shikenan sai kuma ya dawo ya gina gida ya je gina kamfani ya investin kuɗin ya haɓaka ya ta kasuwanci ai bai tuba ba sai ya mayar da kuɗin gaba ɗaya kun fahimta da kyau jama'a shine illal ladina tabu din wannan wa aslahu din nan yana daga cikin sai ka koma abin da ka ɓata sai ka gyara shi mun gane da kyau jama'a shi yasa haka a aikace muka ga ya bayyana a cikin aikin malaman musulunci a sa'ad da babban malami a sheikh abul hasan al-ash'ari ya fahimci tafarkin da yake a kai na ash'ariyanci da mu'tazilanci tafarki ne na bata tare da ya ɗora mutane a kai ya karantar da su da ya tashi sai ya rubuta littattafai guda biyu maqalatul islamiyyi na waqtilaful musallin da littafin shi na biyu al-ibana an usulid diyana ya rubuta su ya fito da su ya bayyana wa ɗaliban shi da kuma al'ummar duniya cewa yanzu ga aƙidar da ya yadda da ita aƙidar da suka san shi da ita ya barta ya rika bin su gida-gida ya bi wala cikin dare in ya ka fito kaga shi ne shi kenan za ka faɗi sai ce a kaza kaza da na karantar da kai na gane bata ne na tuba dan haka kai ma ka daina ya juya ya tafi ya duwa na ya duwa na ya duwa na kaga wa aslahu din kenan sun tuba kuma suka dawo suka gyara ayyukansu haka aka samu wancan malami mazaunin kasar senegal wanda ya rubuta wannan littafi a risalatu da'i ila sunna azzajiru anil bid'ah cikakken sufi ne ɗan ɗariƙa jama'a ɗan ɗariƙar tijjaniya na'am abdussamad al-ghanawi ko na'am risalatu da'i ila sunna az-zajiru anil bid'a a cikin addinin ɗariƙa sai da ya kai Allah matsayi na Allah jama'a kaga ya kai saman bakon ɗariƙa kenan ai ya kai saman bakon saman to shikenan daga baya sai ya tuba ya yi ta bin ɗaliban shi da almajiran shi yana nuna musu kaza ɗin nan da muka ba daidai ba ne ɓata ne ga shirya kaza ba daidai ba ne wasu Allah ya taimake su suka dawo suka tuba wasu kuma suka ce ta lallai rikicin tsufa ya kama malam ma'ana malam ya tsufa ya rude yanzu ya rabu da gaskiya ina fata mun fahimta wasu a wannan lokacin ɓatar su ta ƙaru wasu kuma a lokacin suka shiryu abin da nake so na nuna mana duk abin da ka taɓa ɗora wasu a kai ya zama na ɓata ne daga baya ka tuba sai ka dawo ka bayyana wannan abin sai ka bayyana wa al'umma in gaskiya ka ɓoye to sai ka dawo ka bayyana ta ku karanta ayoyin suratul baqara إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون سيتيني إلا الذين تابوا وأصلحوا بوداتر با سياكا تيني وبينوا سيسن بين غسكير دسكا بوي a daidai wannan lokaci Allah ya ce fa'ula'ika a tubu alaihim wa ana tawwabur rahim kuma fahimta da kyau jama'a Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace don haka waɗannan ayoyi suna nuna mana tuba tuba daga zunubi zunubin da ke tsakaninka da mahalicinka ka tuba sannan tuba ta hanyar mayar da zalunci da ka cuci bayi yan uwanka ina fata da ma mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace na'am malam kamar yana so ya magana malam bismillah eh eh Allahu a'lam amma dai amfani da takaddun ƙarya ka ji a ɗauke ka aiki wannan haramun ne mun gabatar da amsa da wasu suka rubuto tambaya ku haramun ne to yaya za a yi game da waɗannan kuɗaɗe da kai ta karɓa shekaru ashirin da biyar da kai kana aiki a sa'ad da ka kai takaddu na ƙarya ka je aka ɗauke ka aiki haramun kake ci haramun kake ci kwarai da gaske ka yi a hankali kada ya zama wa mata'amuhu wa malbasuhu wa ghuzziya bil haram me yasa tun farko mutum ba zai bayyana gaskiya ba jama'a wato kada kada ku tafi akan tunanin ai tunda aikin gwamnati ne ba limanci za a ɗauke ni yi ba eh dan wasu haka suke tunani aikin gwamnati ne ba limanci ba ne dan haka na gabatar da takaddun ƙarya musulunci musulunci bai baka wannan damar ba musulunci bai daka yaudara ba ina fata mala ya fahimta Allah shi kiyaye in ba a ta in ba a tashe ba a duniya jama'a za a yi tashi a kiyama ko mutubul sara'ir dan kullum abin da mutane suke gani sai su yi laifi suna neman wata fatawa da za ta yi musu sassauci zai tafi ya laifin a sa'ad da ake wa'azi ya rufe kunnuwan shi ba ruwan shi da ku ba abin da ya shafe shi amma in ya gama laifin sai kuma ya dawo yana cewa to to yanzu ala gafarta malam ba yadda za a yi eh malam ba yadda za a yi ba yadda za a yi ko mun fahimta da kyau jama'a wani ya kira ne yake tambaya na ala gafarta malam ruwa ne ko abinci ne na ci a yinin ramadana da mantuwa ya ce da gangan na ce la haula wala quwwata illa billah yanzu ya zai na ce la ban sai da za a yi ba daga ta malam bayar da za a na ce ban sani ba eh ai ban sai da za a yi ba kai babban laifi ko ka tafi ka tafi kawai ba tuba na ce a'a ni dai ban ce ba ma ka tafi ban sai da za a yi ba yana jiran a ce mishi akwai kafara shikenan ya fitar da wata dubu ashirin ya je dafa abinci a ji a ba mutane shikenan wannan dokar kuma ta Allah da alfarmar wata Ramadana ya karya ta to kullum su mutane sauki suke nema tare da basu nema ma kansu sauki ba tun asali ina fata malam ya fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace na'am na'am
domin akwai wanda shi ne sarkin da ke cikin bari sai ya je wannan akwai kuma wanda rubiyar shi saboda wata dama ya je wannan wuri kuma wani abu da zai yi zai yi amfanin addini amma saboda kuma gari shi wuri ne zai yi sarkin amma zai iya cikin
malam duka ƙarya ne eh duka matsayinsu ɗaya zama duka ya bi hanyar da ta dace kawai ya taimaki addini ta hanyar da ta dace eh shine ya taimaki addini ta hanyar da ta dace shine kawai kuma cewa ya cancanta saboda yana da ilimin a'a takaddar ce kadai bai da ita ya bi hanyar da ta dace ya samu takaddar jama'a kun fahimta da kyau kuwa wallahi matasa ku ji tsoron Allah ku yi a hankali da fatawoyin wasu da suke bayarwa cewa ai ya halatta ka je ka sai takarda ko ka ba da kuɗi ko a yi ma kaza ko a yi ma kaza mu musulmi wannan haramun ne a gare mu jama'a ya kamata ka kiyaye haramun ne don yaudara ce a cikin mu'amala kuma ƙarya ce don wannan takardar ta haka ce amsa ita ce ba taka ba ce komin ilimin ka amsa ita ce taka ce a'a ba taka bace ƙarya ce ƙarya ce ka bi hanyar da ta kamata ina fata da ma mun fahimta cewa za ka iya tare ma musulunci ka tare wa musulunci da abin da yake daidai ne ba ƙarya ba eh ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ka kiyaye eh ba wani mai wata tambaya kuma wato jama'a ku saurara abin da ya sa na faɗi wannan na san matsala ce da take damun mutane matsala ce da take damun mutane yanzu in banda makarantun da Allah maɗaukakin sarki ya tsare waɗanda ba su wuce a kirga da yatsu ba makarantu na secondary schools za zan iya cewa kashi 99.9 na makarantun suna ba da shaidar karatu ta sakandare shaida ta ƙarya in ka ga dama za ka iya zuwa ka biya kuɗi wani ya zo na maka jarabawar kuma ka ɗauko takardun ka ce naka ne shaida ta ƙarya jama'a ba haka ba ne haka ne wa ya halatta wannan a musulunci ba wanda ya halatta wannan ba ba halal ba ne ba halal ba ne don an zo an taimake ka ba taimako an cuce ka ne cutar ka aka idan wasu na cewa ai taimako ne ai musulunci ya ce a taimaki juna wayan na'una mauna da a dawo ayi wayan na'una mauna a jaraba examal practice wallahi malamai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ana buga ma wasu kai cewa ai wani ya iya jarabawa ce take kayar da shi ai ya iya in zai zauna ma wani to wa ma yace ya zauna ma wani tukuna in zai zauna ma wani zai ci amma in tashi zai zauna ba zai ci ba ba daidai ba ne jama'a kuma wallahi hukuma sai ta ɗauki mataki don waɗannan makarantun ana yin waɗannan abubuwan ne da ba su dace ba da haɗin bakin waɗannan hukumomin don su ma sun sani yanzu da an yanzu akwai wasu santoci da zaka ji ana wancan magic center wancan kaza center wancan kaza center kai ne zaka je ka biya kuɗi sai ka rubuta adadin credits nawa kake so ka samu kai zaka rubuta ma kanka ka sani za a caje ka kuɗi ka biya yanzu sanannu ne a sanannu ne a nan zariya tukuna ka tafi wasu gurare zaka ga duka haka ne wa ya halatta wannan waye ce halal ne yaudara ce ƙarya ne cuta ne kuma wannan musulmi ba daidai ba ne don wasu na cewa ai a kudancin ƙasar nan ana yi ana kaza ana kaza kai da arne kake kake kake kiyasan kanka shi dama yana da control ne a addinin shi yana da wani halal da haram ne shi yake shine madubinka ba shari'ar musulunci ba ba addinin ka ba jama'a mu tsaya mu yi karatu sannan kuma mu yi abin da ya kamata da ya dace da addinin sannan hukumomi sai sun ɗauki mataki gaskiya tsakani da Allah musamman hukumomin da suke shirya waɗannan wato jarabawar sai su rika ɗaukan mataki za a kira wani shikenan sai ya zo external invigilator ko waye ko waye shikenan zai za a ja shi a kai shi wani guri ya sha fanka da AC a kawo mishi farfesun nama ya gama a kawo mishi kuɗi a dunkula a bashi shikenan sai ba ku yi duk abin da kuke so wasu makarantun bayan an gama jarabawar sai su bi jarabawar har can asalin offices ɗin da inda suke abin nan su kai kuɗaɗe masu yawa don haka idan makarantun gwamnati za a faɗi to su ba za su faɗi ba idan percentage kaza an faɗi to su banda su su za a ba su percentage kaza ne na faduwa in an rike fefa kaza to su banda su in an yi kaza su banda su wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa ilimi ya taɓarɓare jama'a kenan ashe ba wai wato kira da ake a gyara tsari na ilimi na addini ba hatta ilimi na boko da na rayuwa sai an gyara shi jama'a waɗanda suke yin karatu suke fita da shaida ta karatu a waɗannan jami'o'i na ƙasar mu nan Najeriya suna iya zama daidai wa daida da waɗanda suke ɗauke da irin wannan shaida a wasu ƙasashe daidai wa daida wurin ƙwarewa da iya abin da suka koya a takarda ba ɗaya suke ba kina ashe hukuma tana da buƙatar ilimi sai an ƙara reformation ɗin shi sai an ƙara wato yin juyin juyi hali na ilimi da sata amsa ina za ka tafi wasu tun daga nan suke yaudarar kansu har su tafi manyan makarantu suna sata amsa su samu matsala a can wasu tattalin haka a kore su su gaskiya wannan jama'a babu inda zai kai mu gaba ba zai kai mu gaba a ko'ina ba jama'a musulmi mu dawo cikin tunaninmu wannan ba daidai ba ne ina fata jama'a mun fahimta allah maɗaukakin sarki ka kiyaye na'am shi ne sai an yi gyaran kenan bagarar da muke su ma su yi gyara sannan a yi gyara gaba ɗaya shi ne in an bigi jaki sai a bigi tanki ko ba haka ba ne duka a yi gyaran gaba ɗaya a yi gyaran rashin su ba su gyara ba bai ba mu damar mu kuma mu ci gaba da yin magudi da yaudara ba bai ba mu dama ba na fata malam ya fahimta Allah shi kiyaye a ji an yi shiru ko matsala ce da take damun kowa wallahi na'am eh eh ba amma barnan da ya baya da yawa eh ya koma ya ji gyara wayan gyaran da ba daya ba na'am a wani halin malam ya zai yayi iyakacin kokarin shi na ya ga ya gyara abin da ya bata in yayi iyakacin kokarin shi abin da ya gyaru shikenan wanda bai gyaru ba to kuma nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba a ce Allah ba zai karbi tubar shi ba ina fata malam ya fahimta Allah ka shiryar da mu na'am eh a- ai idda na saki ne ta kaba ake magana a nan za ta yi mishi ta kaba za ta yi mishi ta kaba don ai sai da ta haihu sannan shi ya rasu za ta yi mishi ta kaba arba'ata ashhurin wa ashira don anan na da alaka da ta kaba ne ba jinin da ke fita a jikinta na haihuwa ba ina fata malam ya fahimci amsar da kyau ta haihu da kwana uku ba kwana uku ba ko kwana ɗaya ne ko da safa ta haihu da yamma ya rasu za ta yi mishi ta kaba ina fata malam ya fahimta wallahu alam
yaro jiya da haihu yau eh shikenan ta fita daga ta kaba shikenan ta fita daga ta kaba ina fata malam ya gane shine eh, wato an ɗauki wato eh, me yake da suna aqsarul ajalain abinda malamai suke cewa mace mijinta idan ya rasu tana da ciki me zai zama ta kabarta shin za ta yi ta kaba ne da kwanaki don haka sai ta yi wata hudu da kwana goma ko ku za ta ɗauki ta kabarta shine ta haife cikinta ka fahimta abdullahi dan abbas ya ce za ta ɗauki abadul ajalain wato cikin waɗannan nau'i na takabar guda biyu don kowanne nassi na ƙur'ani ya zo da shi shin wanne za ta ɗauka za ta ɗauki wata hudu da kwana goma arba'ata ashirin wa ashira an fahimta walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan tatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashirin wa ashira ko ko za ta ɗauki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'na hamlahun sai aka ce za ta ɗauki wato aqsarul ajalain ɗayan lokutan biyu mafi karanci don haka idan cikin na wata biyu ne ya rasu ya bata da cikin wata biyu kaga in aka ce ta yi ta kaba da adadin watanni za ta yi ta kaba har ta fita ta kaba ba ta haife cikinta ba to sai aka ce a ba wannan ba idan har ya zama ya batta da cikin wata shida wata bakwai wata takwas to da ta haihu ta fita daga ta kaba ina fata mala ya fahimta saboda ayar bakara ta zo ne da umumi ta cikin suratul falaqi ko suratul nisa'i as-sughra ita ma ta zo ne da umumi to idan aka samu umumi da umumi sun haɗu to dole ɗayan umumin ya khassasa ɗayan ya rage ma ɗayan faɗi da haka suka ce umumi na cikin suratul falaqi yana ɗauke da wani nau'i na khusus da ya fi takaituwa sama da wancan na suratul baqara dan haka suka ce ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'ana hamlahunna shine su haife ciki shine ajalinsu na fita ta kaba ba ta mutuwa ba jama'a ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace akwai wani na so ya magana nan baya na'am na'am na'am kun ji tambayar jawa ya shiga soja an tura shi yaƙi ko sandisa ko maiduguri ko sai aka kashe shi shin ya yi jihadi ya yi shahada ko bai yi ba kun ji an tambayar tambayar wallahu alam ita ce amsa ban sani ba wallahi ban sani ba wallahu alam Eh, ban sani ba Allah shi kiyaye ina ganin jama'a mu takaitu da amsar tambayoyin haka bari sai Allah ya kai mu gobe mai tambaya sai ya rubuto sai ya gabatar insha Allah ta'ala kada dai mu manta da sakon karatun mu na yau tuba daga zunubi duk laifin da kai idan ka tuba duk laifin da kika idan kika tuba Allah zai karba miki Allah madaukakin sarki ka samu dace zan saurara anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu